أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا بركة مدسادوا أو أن مسلاتي ميتارة البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي غبا دكراتم منا عمدة الأحكام ولفا وإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى idan ba a manta ba sati da ya gabata mun zo ƙarshen littafi wanda yake mana bayani akan hajji mun karanta hadisinmu na ƙarshe hadisi na 248 247 yau da iko Allah zan mu tashi sabon littafi wanda zai mana bayani akan albiyo wannan kuma shine darasinmu na darasi na 54 ne ko wata biyar wannan shi ne darasinmu na 55 muna sha uku ko sha hudu ga watan safar hijiran munza Allah sallallahu Alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1443 wanda ya daidai da 20 ga watan satumba a kalandar bature 2021 kamar mu shiga cikin karatunmu na so na tunatar da 'yan uwa akan wata matsala wadda take yawo matsalar ba komi ba ne ba illa cewa duk lokacin da ubangiji ya batar da wani mutum mu ɗauko tun asalin tarihi tun lokacin da ubangiji ya nema ga iblis ya yi wa annaba adam sujada annaba iblis ya bijire akan wannan sujadar da aka umarce shi ya yi a lokacin nan ubangiji ya tsine mai bayan tsinuwa yake tambayar ubangiji wata dama yake ce mai kala rabbi fa'anzirni ila yau mai ba'asu ya ubangiji a ɗan dakatar da ni zuwa lokacin da za a tayar da bayanka iyan zurri'a a bani adam a mai jinkiri har zuwa lokacin da za a tayar da su kine ya kasance ya rayu tare da su wannan dama ubangiji ya bashi shi kuma ya dau alwashi yake cewa la'udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falyubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah yayi alqawli wallahi tallahi sai ya batar da bayan Allah a can idan muka koma safata yake cewa illa ibadaka minhumul mukhlasin yace sai dai bayanka wanda suke tsantsance ubangiji lokacin da za su aiwatar da ayyukan da aka umarce su su to duk lokacin da mutum ya kasance batacce ne yana kokarin yaya za a yi ya samu magoya baya wanda za su shiga wutar jahannama tare da shi kuma wannan abu ne wanda ubangiji ya sanya shi tabi'iyan ga aljannu ya sanya shi kuma ga mutane duk wanda zaka same shi batacce ne to yana kokarin ya batar da wa'ansu duk dan ya samu magoya baya a cikin wutar jahannama kuma kan mu manta bayan shiga wutar jahannaman shi karan kanshin wanda ya batar da mutanen zai tashi zai hawo podium yin shayyo kowa nasiha yace wallahi tallahi wa ni da mu ma can hawa bin ce muku ku biyo ni ba biyo ni dai kuka yi yake cewa fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiyya inni kafartu bima ashraktumuni min qabl wannan bayanin da zai yi wa mutane a cikin wutar jahannama kalkashin haka abinda nake so in kai kan shi shi shine kasancewar an samu an batattu daga cikin mutane daga cikin al'umman manza Allah wanda suna nan suna yawo a ƙasashen dukkan garin da sunna ta tabbatu suke yawo a cikin gariruwan diddan su gani sun bata tarbiyya ko sun bata aƙida ta waɗanda suke mabiyan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zan mu same su a cikin ƙasar nan su ne a cikin garin yame su ne a cikin garin kwanni su ne a cikin garin maradi amma dai Allah da ikon shi ya ya ya ya ya ya ya faddala mu har zuwa wannan lokacin babu bulbudinta sai dai babu hirarta sai dai bulbudinta an ce maka wani yana da aƙida amma dai shi kadai ne baka iya ba nuna ba wani magoya bayan shi ne ba amma dai a yanzu suna nema su samu ƙarfi yadda za su zama yadda za su zamuna da gindinsu wani irin zama za su kawo muku wuri wanda za su zo su zamuna kasancewar kuna ta nema ina za ku samu ina za ku kai kanku ku yi karatu karatun nan menene ake nema shahada ku zo zan mu ba ku shahada amma dai ku zo za ku yi karatu a ƙalƙashin mu idan kun yi karatu a ƙalƙashin mu in muka ba ku shahada zan mu dosana muku daga cikin aqidan mu kuma abinda muke nema menene ku yada wannan aqidar da gare mu dan haka za su ba da dama ga duk wanda yake neman karatu ya zo ya yi tasijili wurinsu ya zo ya rubuta sunan shi ya zamna ya yi karatu hamma su ringa ba shi wani abu alawus wanda zai kama bai wurin karatun shi wannan abin da za a bada zai ƙara kudaitar da wanda yake tare da su ya zo ya zamna ya yi karatun amma dai bayan haka a bayan bango za a ringa yadda za a yi iyayi diddan a ɗora maka wannan aƙida ko da ba ka ɗauke ta ɗari bisa ɗari ba ka ɗauki wani ɓangare daga cikinta kuma wannan aƙida idan muka ɗauka aslan sun kashi ne kashi uku da kwai masu dama-dama a cikinsu a cikin kashin nasu mafi munin aƙida a cikinsu su su ne wannan isna a shari'a wa'inda suke zagin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suke zagin iyallan gidan shi to irinsu ne suke nema su zo su zamna tare da mu su ɗosawa wa'inda muke tare da su aƙida lasiya ma wa'inda suke malamai gardawa su ne wannan loma harko wanda za su fara nema su zo su yi karatu bayan su yaran da suka samu bak suna neman ina za su ta yi su yi karatu can an ce maka ka ba da kuɗi nan kuma an ce maka zo ka yi karatu kyauta a baka kuɗi to don haka mu yi ƙoƙari mu ja hankalin 'yan uwanmu a kan haɗarin da yake gabanmu ba lalle ba ne ba ka zamna da gurɓatattun mutum ba ka gaza ɗaukar aƙidar shi manzo Allah ya buga mana misali a hadisi ingantacce hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka hutar da shi yake bayani kwatankwacin aboki na gari kamar kwatankwacin madaukin miski ne turare in baka dauki ba in bai baka turaren ba to zama da shi kai ma ka yi kamshin kwatankwacin aboki na banza kamar kamar kamar mai ziga ne a makera in bai kona maka kayanka ba to za ka huta kana warin abin da yake tare da shi to haka duk wanda ya shiga in bai ɗauka ba to haƙiƙa he ya samu kaso daga cikin abubuwan da suke tallatawa na daga wannan aƙidar tasu da haka mu yi ƙoƙari mu ma 'yan uwanmu mu ma wa junanmu nasiha akan mu nisanci wannan al'amari al'amari ne wanda aka ƙulla tsakankanin ƙasa da su suna da ittifaƙiyya na yadda za su ajiye zanda za su ajiye ƙahuwansu a cikin ƙasar nan ba tare da wanda ya ce musu tis ba yadda jami'an musulunci ta sai take zamne haka su ma suke zamne a cikin ƙasar nan babu wani abu yadda za a kiraye ta jami'a ce alamiya su ma haka za a kiraye jami'a su jami'a alamiya babu wani bambanci status ɗaya amma dai kuma menene suke kira su wa'annan suna kira kan sunna su kuma wannan suna kira kan aqidar su gurbatacciya ita ce aqidar shi'a da haka mu falga wallahi mu tashi tun yanzu abin tun bai kasance mana ba tun bai kasance mana kari ba yana matsayin cibi mu kokari mu yi maganin shi Allah da tar da mu insha Allah sati mai zawa karatun mu ko na yau ko kuma na Laraba insha Allah zan mu muhadara akan su su wane ne shi'a su wane ne shi a kuma a kan mi suke kira don mai fadakarwa don mai kula ya kula ya gane menene sharrinsu ko menene abin da suke so su cima buri a cikin rayuwarsu batacce daidai inda yake nema yake ya samu yan uwa wanda za a shiga da su gidan wutan jahannama mu kuma duk kiran da muke yi shine ya za a yi a nisanta daga gidan wuta a shiga gidan aljanna Allah datar da bayan malam ya yi da mana bayani akan haƙƙin da haƙƙuƙuka na ubangiji akan bawa su ne ɓangaren tsarki sallah azumi zakka da yin hajji wannan haƙƙin ubangiji ne akan bawa wajibi ne ga bawa ya tashi ya zagi ne damtse ya yi ya tashi ya aiwatar da wannan umarnin da aka yi mai da sallah da zakka ga wanda allah ba shi dukiyar da za a iya wutar da zakka da azumi kuma da yin hajji da wanda allah ba shi ikon yin hajji sai na biyu mu'amala abin da ya shahi mu'amala ta yau da gobe tsakaninmu da mu da ‘yan'uwanmu mutane ɓangaren saye da sayarwa ɓangaren armi ɓangaren saki ɓangaren shayarwa ɓangaren kisasi da makamantan haka wannan shi ne yanzu gaba ta biyu wanda malam za ya kawo mana bayan ya da bayani akan haƙƙin bawa da shi da ubangiji shi za ya ci gaba da bayanin haƙƙin bawa da shi da ‘yan uwan shi mutane mala ya ce na harko kitabul guyuwa littafi wanda za a mana bayani akan sayan da sayarwa idan aka ce albai aslan da kwai da yawa daga cikin malamai sun ta yi a kan a'a ba guyuwa bai yi cancanta a wani ba a cikin larabci ba sai dai a ce kitabul bai kasancewar almasdar latujma masdar kullum ba a yin jami'i shi idan aka kawo shi kurma ana itlaƙin shi ne kuma yana yuradu bihil jami'i idan aka ce saya in aka ce saye da sayar in aka ce saya a matsayin shi na mufradi in aka ce saya nau'ika dukkan na saye da sayarwa kenan albiyo sun dauke shi suna itlaqe shi da albiyo amma dai aslan albay ne jam'ul libay duk da shi albay baya da jam'i kasar kamar yadda muka ce al-masdar la yujma kenan mala ya ce kitabul buyo littafi wanda za ya mana bayani akan saye da sayarwa shi kuma saye da sayarwa a bangaren orf na shari'a ana kiran shi da kullu mubadalatin kullu mubadalati malin bi malin li qasd tamalluk dukkan saye da sayarwa da za a yi na ga abu gare ka kana da wannan krayon wani zan saida maka a dala 20 na yarda na saya a dala 20 na baka kuɗi ka bani don in mallaki wannan abin kai ma don ka mallaki kuɗin da yake hannuna shi ne ake kiran shi da saye da sayarwa idan an ce albai yana nihin sayan kadai amma dai kasancewa jamu'a dadin ne shi sanya ana iya ɗaukar shi ma a shira adadu ne kenan ana iya ɗaukar sayar a gama shi da sayarwa kenan duk abin da za a saya gashi na amsa ga kudinka kenan saya da sayarwa shine ake kiran shi da albiyu a urfu da shari'a kuma idan muka dauka abu ne wanda ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da shi a cikin littafin shi haka sunna ta tabbatar da shi haka ijma'in malamai da kiyasi ya tabbatar da shi da sayarwa idan muka koma cikin bakara ubangiji yana ce mana wa halallahu albay'a wa harrama riba ubangiji ya halatta muku saye da sayarwa duk abin da za a kawo shi matukar addini bai zo ya bayyana mana ba kaza haramun bane ba halaka ne mu saya halaka ne mu saida haka kuma idan muka koma sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka hutar da shi manzo Allah yake cewa al-bay'an bil khiyar ma lam yaftariqa ma lam yatafarraqa mai saya da mai sayarwa suna da zabi matakar busaraba busaraba ba kira wannan shi ke tabbatar mana lalle sunna ta tabbatar da siye da sayarwa haka musulmai dukkan musulmai tun daga na harko har na karshe sun yi ijma'i akan halaccin siye da sayarwa kuma idan muka koma zan mu gani da kai ka'ida wadda malamai wadda suka dora wadda suke cewa al-aslu fil mu'amalat wa anwa'u tijarat wal makasib al-hilm wal ibaha aslan asali duk abinda na saye da sayarwa ne abin amfani abin kasuwanci in dai ba wani nassi ya zo ya ce mana ba kaza haramun ne ba kaza bai halatta a saida shi ba kaza ba a cin shi wannan halaka ne mu saya mu saida wannan shi ne asali ga malaman shari'a dukkan abin da za a saya duk abin da yake halak mu ci ko mu amfani da shi halak in mu ne mu siye shi mu sayi da shi kinan kalkashin haka zan mu iya ganewa dukkan koma bayan duk abin da shari'a ta zo ta bayyana mana da kan akan haramun ne haramun ne mu saida shi kawan misalin riba wa halallahu riba wa harrama riba wanda haramun ne haka dukkan wa'ansu nau'ika na cinikai wanda za a yi su a boye da jahilci a cikin su za a kawo a lulluba a saida maka akan da kwai da kwai garar a cikin shi ko da kwai najash a cikin shi da makamantansu duka wannan haramun ne mutum ya saya wannan su ne abubuwan da su ne ake kiransa albuyu'ul manhiyu anha saye da sayarwa wanda shari'a ta hana a aiwatar zan mu ga hadisan da malam za ya kawo mana na wanda za su mana bayani akan tabbacin tabbacin saya kuma a yaushe ne ya kamata saya idan aka saya ko aka saida sayan nan ya tabbatu ba tare da babu wata fakawar da za a iya tada cinikin sai dai idan wanda ya saida ya yarda ya tada cinikin malai yake cewa alhadisu samin wal arba'un ba'da al mi'atayn hadisi na 248 malai yake cewa abdullah ibn umar radiyallahu anhuma an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala idza tabaya'a ar-rajulan فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك وجب البيع wani hadisi imamul bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabul bay babun idza idza khayyara ahaduhuma sahibahu ba'd al bay babi wanda yake mana bayani idan ɗaya daga cikin masu saya ko mai saidawan ko mai sayan ya ba ma wanda yake da kayan zaɓi bayan an yi ciniki wani na baka zaɓi ko na baka garanti kwana kaza in bai yi baka medo in ya wuce zance ya wuce kenan ba a yi ba ba su rabu ba ba su ɗauki ƙa'idar ba da aka sanya ba sun ma kansu sharaɗi ba su ɗauki ƙa'idar ba na saya ka saya na sai da maka ka saya mun rabu shi kenan ciniki ya tabbatu kenan a'a yanda muke yanzu in na saida maka na baka garanti ko na baka kwana kaza in baka dawo ba abin nan yayi cinki ya tabbatu shine Imam Bukhari yake bayani akan shi juz'i na uku shahi na 64 hadisi mai lamba ta 2112 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin cikin Kitabul Buyu babu subutu khiyarul majlis al mutabai'ain babu wanda yake tabbatar mana da khiyar zabe a wurin da aka yi ciniki tabbatar da zaɓin ciniki a wurin da aka yi cinikin idan na saya ka saya na sai da maka ka saya muka rabu shi kenan amma dai matukar muna wurin ana iya tada ciniki ana iya lalata cinikin shine ake kiran shi da alfasakh juz'i na biyar shahi na tara hadisi mai lamba ta 1531 hadisi abdullahi bin umar wanda ya mutu a shekara ta 73 a wata hada 74 yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa annahu qala lalle manzan Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yace iza tabaya ar-rajulani idan mutane guda biyu suka yi ciniki suka saya ɗaya ya saida ɗaya ya amsa ɗaya ya saya idan mutane guda biyu suka yi ciniki yake cewa fa kullu wahidin minhuma bil khiyar kowanne daga cikinsu yana da zaɓi malam ya tafarraka wa kana jami'an matuƙar rabu ba sun kasance tare wanda ya saida yana da zaɓi yana iya tunanin kai na saida maka kamar misalin wannan abin jika ake saida shi sai saida mai shi 150 ya gani ya cuci kanshi da ya saida mai 150 matuƙar ba a rabu ba yana iya tada ciniki haka shi ma wanda ya sai abin ana tsaye a wurin ya gani abin nan jika ake saida shi a kasuwa shi ya saida mai shi jika da hamsin ya gani kai wani ya bugi hanci na wannan cinikin na tada shi yana iya amsa ya ajiye mai kayan shi da mai kudin shi matukar ba su kusa ba shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce malam ya tafarraka matukar ba su kusa ba wa kana jami'an dukkansu suna wuri ɗaya sun kasance a wurin da aka yi cinikin ya ce au yukhayyiru ahaduhum al-akhar ko kuma ɗaya ya ba mu ɗaya zaɓi zan tahi in yi tastan wannan abin da ka sai mini ko kuma a'a zan kai wa matata ta gani in ya burge ta wannan ciniki ya tabbatu in bai burge ta zan maido maka ko kuma a'a sabtu aka bani in na kaiwa wanda ya bani sabtin bai me ba zan maido maka in an yi da wannan sharaɗin to ana iya warware ciniki ana iya lalata cinikin da aka yi amma dai in ba sharaɗi wani ga salula na saya ka saya an yi ciniki ka miƙa mai kuɗi ya juya baya ya tafiye shi shi kenan ciniki ya tabbatu wannan cinikin bai yiwa ya tashi sai da iƙala malamin fiƙo suke cewa menene iƙala shi shine wanda ya kawo kuka bai yarda da ciniki bai kawo wa ɗan uwa abokin cinikin nashi kuka abokin cinikin nashi in ya yarda ana iya tada ciniki ita ce ake kiranta al'iƙala wannan shi kaɗai yake iya ba da damar a tada ciniki amma dai in ba shi ba ciniki ya riga ya tabbatu ila yau mitanati ba wanda isa ya tada ciniki shi ne yake cewa fatabaya a ala zalika fa'in hayyara a haduhun mal'ahar idan ɗaya ba maɗe zaɓi fatabaya a ala zalika sai suka saya suka yi ciniki akan haka ya ce waje balbai wannan ciniki ya tabbatu sun yi yarjejeniya sun ma kansa sharaɗi a a kaza za a yi e na yarda a kan sharaɗinka waje balbai ciniki ya tabbatu sai hadisi na gaba wanda zai ƙara mana shi ma da ma'anar wannan hadisin na harko yake zauwa yake cewa wa fi ma'anahu min hadisi hakimin bin hizamin قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركه بيعهما wannan hadisin imamu bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul buyuwa babun iza bayyana albayani walam yaktuma babi wanda yake mana bayani idan masu ciniki suka bayyana suka bayyana haƙiƙanin halin da kayansu yake ciki ba su ɓoye ba juzi na uku shahi na 58 hadisi mai lamba ta 279 haka shi ma imam muslim ya hutar da shi daga a cikin ingantaccen littafin shi kitabul buyu babu as-sidqu fil bai'i wal bay'i babun asirku filbai'i babi wanda yake mana bayani akan waɗan gaskiya a wurin ciniki juzi'i na biyar shahi na goma hadisi mai lamba ta 1532 hadisi ne wanda aka samu shi daga hakim bin hizam hakim bin hizam bin huwailid bin asad bin abdul'uzza bin kusai bin kilab bin murra bin ka'ab bin lu'ai bin galib bin fahar bin malik bin annudur bin kinana al-qurashi al-asadi dangantaka shi tana kaiwa zuwa kakan shi zuwa manza Allah sallallahu alaihi wasallama shine Abdul Uzza ko kuma Qusay bin Kilaba yana cikin tabaka ta harko wanda suka rawaito hadisan manza Allah sallallahu alaihi wasallama an ahe shi shekara ta 13 kamun shekarar giwa kamun shekarar giwa kenan shekarun su ɗaya da wa eh eh ya bai wa manza Allah sallallahu Alaihi wasallama shekara goma sha uku ɗan dangi ne na manza Allah sallallahu Alaihi wasallama hakim bin huzam mutum ne wanda Allah ya ba shi hikima da kahin hankali a tun jahiliya kuma Allah ya ba shi ɗan kasuwa ne Allah ya ba shi dukiya a ƙarƙashin kasuwancin da yake yi tun a jahiliya da shi aka yi yakin badar amma dai yana ɓangaren kafurai Allah bai nihe shi ba da musulunci ba fada mafi rinjaye sai imamu zahabi sun ta yi a kan ya musulunta a shekara ta takwas shekarar da aka buɗe garin makka shi ne wanda manza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba shi raƙumi ɗari lokacin da aka yi lokacin da aka yi yakin hunayin daga cikin fadalashi suke lissahawa suke cewa ai yana cikin almu'allafatu qulubuhum wanda kyauta ta janyo su suka shigo cikin addini taguwa ɗari manzan Allah sallahu Alaihi wasallama ya bashi suna zanarwa daga cikin fadalar shi an aihe shi a cikin ka'aba tsakiyar ka'aba a nan ma'aihe shi ta aihe shi shi hakim bin hizama kuma ya musulunta yana ɗan shekara 60 daga cikin rayuwar shi ko kuma sama da haka 60 daga rayuwar shi ko kuma sama da haka kuma suna zano dai manakabin shi shine wanda ya ya ya ya ya tahi ya dauki Usman bin Affan ya tafi yayi wa Usman sitra ya tafi suka binne Usman bin Affan a cikin sirri tsakar dare suka tafi gidan shi suka dauke shi kamar can bayan da muka bada muka yi a cikin karatun mu na rijal wa nisa kasancewa Usman an mai kisan gilla kuma aka hana a hutar da gawan shi Hakim bin Hizam yana ɗaya daga cikin waɗanda suka mai sitra suka wanke shi suka dauke shi tsakar dare suka kai shi makwantai suka mai sitra suka binne shi da yawa dai malamai sun yi ta zano umar kabashi ya yanta bayu ɗari a cikin jahiliya kuma lokacin da allah ya shirye shi da musulunci ya yi da yanta bayu ɗari ya ce a aimemeci ne tun da ya a can jahiliya yanzu masu yayi bayu ɗari bawa guda guda har guda ɗari sai da ya yanta yake cewa bayan haka ya kasance hakim bin hizam yana nadama akan rishin akan rishin shiryuwar shi har sai da shekara ta takwas ta zo yake cewa daga zai yi rantsuwa sai ya rantse ya ce ya rantse da ubangijin da ya tseratar da shi a yakin batar musulmai basu kashe shi ba yake cewa ai da an kashe shi ai da ya tafi a baibai da ya tarar da ubangijin shi a baibai bayan shekara ta takwas an yi badar a shekara ta biyu bayan shekara ta takwas allah ya shirye shi ya musulunta ya mutu a shekara ta 54 da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wata wada ya mutu a shekara ta 50 50 daidai da mutuwar da da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan muka dauka zan mu gani Allah ya bashi tsawon rayuwa Allah ya bashi tsawon rayuwa zan mu dauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara nawa ya mutu a shekara 60 da nawa 63 ana hijira shekara nawa ana hijira shekara ta goma ka ƙara mun shekara arba'in a sama ka ƙara mun shekara goma sha uku a cikin rayuwar manzan Allah shekara nawa a cikin shekara sattin ka ƙara mun goma sha uku saba'in da uku ka ƙara arba'in a sama to haida yi wannan shekarun a rayuwa hakim bin hizam sun ma musulunci sosai sun ma musulunci gata sun ma musulunci aiki Allah ƙara yarda da su yake cewa ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa albayyani bilkhiyara masu ciniki guda biyu suna da zaɓi akan cinikinsu ko su tabbatar da cinikinsu ko kuma su lalata cinikin malam ya tafarraka matukar bisa rarraba ba jikunansu bai rarrabu ba an yi ciniki a cikin nan kasancewa ba a ciniki a cikin masallaci an yi ciniki a bakin kowa to kowa ya shiga sha'anin shi to hakika ciniki ya tabbatu ya ce auƙala ko kuma cewa ya hatta ya tafarraka ko kuma manzo Allah cewa ya hasse sun rabu hasse sun rarraba matukar suna tare ciniki yana nan yana nan yana raito ciniki bai tabbata ba amma dai daga sirragu ciniki ya tabbatu yake cewa fa in sadaka wa bayyana idan suka yi gaskiya shi mai sayarwa mai saidawa mai saidawa yayi gaskiya bai ɓoye ba aibin da yake cikin sil'a shi ba kayan kasuwancin shi ba ya bayyana gaskiya yake cewa wa bayyana kuma ya bayyana duk abin da yake cikin na daga aibu ko kuma na daga kudin wannan kayan gaskiya a kasuwa kaza ake saida shi amma dai zan kara maka kaza in saida maka bai tsaya bai yana kwana-kwanawa kamar yadda 'yan kasuwanmu suke yi wani faɗi mini gaskiya al'amari sai faɗi maka ya ce maka a wannan abin jikabi ne a gaskiya gaskiya jikabi ne he kai kamar zaka ta yi a yi dawo mana kai kuma yi aya haka yi kai daga ce mana gaskiya yi kai kuma a duniya a wannan duniya yanzu gaskiya ta samuwa take yi to wallahi wannan ubangiji ya riga ya dauki albarkar kasuwar shi yake cewa idan fa in sadaka wa bayyana fa in sadaka idan suka yi gaskiya shi mai saidawa bai zalunci ba shi mai saya bai zalunci mai saidawa ba haka shi ma mai saidawa bai zalunci wanda yake saya ba kowa ya hutu ya faɗi gaskiya a'a ni da na zo saya wannan abin ba jikka hamsin ake saida shi a kasuwa amma dai kai ya za a yi ka saida shi jikka talatin a'a ni haka na same shi kowa ya gaskiya ya ce to manzo Allah ya ce buri kalahuma fi bai'ihima ubangiji zai tabbatar da albarka a cikin kasuwancinsu wa in katama wa kazaba idan suka ɓoye suka yi ƙarya a cikin kayansu shi ya zo yana kwane-kwane bai haɗu gaskiyar yadda ake saida shi a kasuwa ba alhali wancan bai san yadda ake saida shi ba mu ɗauki misalin mutumin ƙauye ne ya huto da dabbar shi bai san ba ya dabba ya take ko kuma ya huto da kayan abincin shi ba bai san tiya hatsi ba nawa take a cikin kasuwa ba ka yi ka zo ka ce a bari abu giwawa ka zo ka same shi ka mewu ka zo ka danne shi ka amshe kayan shi ba tare da baka haɗi mai gaskiya al'amari ba ko kuma shi ya hi ka wayo ba ƙauye ne ya zo yana ganin zai ci a kan shi ya yi lullum ka kuɗin wannan abin ya sai dame ya ce to wallahi tallahi muhaikat barkatu bai'ihima ubangiji zai zare zai shahi albarkar kasuwancinsu zaka ga wani gashi nan he tahiya ake yi shekara 40 yana kasuwa amma dai har yanzu ya gaza mallakar gidan kanshi zaka ga wanda ya zo yana da gaskiya a cikin kasuwa a shekara zaka gani kurum abu ubangiji sai bude mai al'amurruka yake yi za a ringa cewa ai kaza ne ai kaza ne menene yake kawo haka shi shine rishin rashin samun albarka a cikin kasuwa kuma menene yake hana samun albarka a cikin kasuwa shine rashin gaskiya ko kuma sai da abin jabu akan abu abu na gari wannan abubuwan su ne wanda suke kawo irin wannan dauke albarka a cikin al'abarrukan kasuwa idan muka diba hadisan guda biyu zan mu gani suna karantar da mu lalle tabbacin zaɓe a wurin kasuwa wurin da kuka yi ciniki da kai da wani idan kuka rabu hakika ciniki ya riga ya tabbatu amma dai matukan buku rabu ba kuna da incin ku tabbatar da cinikin ko kuma ku lalata cinikin dalili akan haka shi shine kayan kasuwa abu ne wanda rai daga ta ga abu gaugawa take yi ta same shi bayan ta same shi takan yi da dama ya shigo a cikin al'amarin cikin ya aka ba da damar haka ka a cutar da mai saidawa shi ma mai sayin ka a cutar da shi kinin yadda ka ga abin nan ya burge ka ka ɗauki kuɗinka ka ba da matuƙar bukurabu ba kana iya dogon tunani ka tsaya ka yi lissafi ka gani yana gyara ka ko bai gyara ka in bai gyara ka wani ba kuɗi na na masa saya ba ai ba ne ba wani wannan abin ya burge ni ya burge ni sosai shi kenan a watsi shi kuma shi mai saidawa in ya gani bai kamata ya saida maka ba shi ma yana iya cewa a'a wani wannan cirkin na masa amshin kudinka ba na kaya matukar ba haka ba wannan shari'a shi ne abinda ta tabbatar kuma zan mu iya ɗauka ƙarƙashin hadisin lalle lokacin da ake iya ba da zaɓi na wurin ciniki shine lokacin kamun a rauni daga lokacin da muka zo muna ciniki muna iya warware cinikin har zuwa lokacin da na baka kuɗi muna iya warware ciniki har zuwa lokacin da za mu rabu muna iya warware ciniki amma dai matakar mun rabu ciniki yana nan ya tabbatu ba iya warware shi shine muka ce sai dai da iƙala iƙala shi shine dukkan bangaren guda biyu su yarda akan warware cinikin shi wanda ya kawo kuka da wanda aka kawo kukan ya tabbatar e a abin nan da aka yi ba daidai bane ko ya bada wa'ansu uzurirrika wanda ba sa iya bashi damar ya sayaya ya sai abin nan ba shi wance yana iya amsa uzurin shi ya ce to shikenan ga kudin ka ba ni kaya na in ba shi ba ba abin da zai iya tada ciniki haka muna iya ganewa karkashin hadisin lalle da mai saya da mai sayarwa idan suka yi ittifaki suka yi tsayuwa akan a'a wannan abin zan baka garanti ko lokaci kaza in bai yi ba zan maido maka ko kuma zan ta yi in gwadawa ne in dai da kwai wani sharami a ciki hakika ciniki yana nan ya tabbatu sai dai abin nan idan an samu wannan sharaɗin bai tabbatu ba ana iya maidawa a fasa a lalata ciniki a warware ciniki haka kuma karkashin hadisin zan mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tabbatar mana albarkar kasuwa tana samuwa ne da gaskiya da bayyana ainihin wannan abin abin da za su yi da wannan abin a yana da tsaho bai da tsaho kalite ne ba kalite ba dan tana ne a'a ka gani ga original ga wanda ba original ba duk wanda ya kasance yana gaskiya a cikin al'amarin shi to an mai alƙawarin Allah zai sanya albarka a cikin abin da ya saida da abin da ya samu na riba idan kuma ya kasance yana ƙarya yana ɓoye kalitan al'amarin kayan kayan kasuwashi to wallahi ubangiji zai zare albarkar da take cikin kasuwashi kenan wanda yake son albarka wanda yake son ubangiji ya dada mai daga cikin kayan kasuwashi ko kuma riba shi to yi kokari ya ringa bayyana gaskiya a cikin kayan saye shi da sayar shi Allah datar da sai kan haka da kwai matsala wadda malumai suka yi sabani a kanta shine subutu khiyarar majalis tabbatar da zaɓi na wurin zaman da aka yi ciniki mun yi ciniki a shago na ka huta ka tahiyarka to shin tahiyarka inda kake in kana iya warware ciniki ko kuma tahiyyarka bayan tahiyyarka kana iya dawowa ka warware ciniki ƙarƙashin wannan tabbatar da wuri wanda ake iya warware ciniki dukkan malamai sun tahi dukkan da ce da malaman jamhurul ulama sun tahi da su da sahabbai kamar da da tabi'ai kamar sa aliyu bin abi talib ibn abbas da abu huraira da abu barzat al-aslami da sa'id bin musayyib daga cikin tabi'ai da ata da al-hasan al-basri da su imam ahmad bin hanbal da imam shafi'i dukkan su sun tahi akan tabbacin khiyarul majlis matukar kuna wuri kuka yi ciniki ana iya warware ciniki a wannan wurin sun kawo hujja da hadisan da muka karanta wannan hadisan guda biyu na cikin babin wannan kuma da sauran hadisai wanda suka zo akan tabbacin zaɓe idan kana da zaɓi a wurin da aka yi ciniki ko ka tabbatar da cinikin ko kuma ka warware cinikin sai imamu malik da abu hanifa sun tafi akan a'a matsalar khiyarul majlis babu ita a cikin shari'a sai dai waɗansu ba ta da rinjayi da yawa daga cikin malamai sun kawo sun kawo sun sun meda musu raddi akan wannan maganganun nasu lasiya ma imam maliki ya tafi akan tabbacin a'a ai amadu ahlul madina ne amadu ahlul madina shi a lokacin shi da ya tashi babu khiyarul majlis da yawa daga cikin malamai suka ce a'a ai imam malik bai bai diba bane da aka ce sa'id ibn musayyib a cikin tabi'ai waye ya kai sa'id ibn musayyib ilimi amma dai sa'id ibn musayyib ya tabbatar da khiyarul majlis kuma shi kuma mutumin garin Madina ne kidan babu hira a ce a'a ai babu khiyarul majlis mas'ala ce wadda take da tsaho malamai da yawa suka yi wa Imam Ahmad Imam Malik raddi da shi da Imam Abu Hanifa shine wanda yake tabbatar mana duk abin da yake ya sabawa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama koda magana Imam Abu Hanifa ce Imam Malik ne Imam Shafi'i ne ko kuma Imam Ahmad ibn Hanbal to zan mu dauke ta mu mera ta gehe mu yi aiki amfani da abin da ya zo mana a cikin sunna wannan shine adalci kan ce a'a ai malamin garinmu ya ce ko kuma a'a ni ina riko da mazhabin Imam Malik tilas he abinda Imam Malik ya faɗa abinda Imam Malik mutum ne irin mu yana kuskure yana dacewa inda yayi kuskure shi da kanshi wadi yake yake cewa duk maganar da ta saba ma sahibu hadal kafar inda inda yake majalisin shi inda yake karatu daidai raudan manzon Allah ko cikin rautar manzan Allah yake karatu ga shi ga magaga kamarin manzan Allah sai ya nuna idan ya kawo matsala ya ce wannan maganar tawa in dai ta saba ma mai wannan kamarin ya ce to ku ɗauke ta ku jefa ta jihin bango kan wanda ya suke yi amfani da ita to ƙarƙashin haka zan mu iya cewa faɗa mafi rinjaye da kai tabbacin khiyarul majalis kidan duk lokacin da kuka yi saya kuka yi kasuwanci tsakaninka da kai da mai saya ko a matsayinka mai saidawa kuna iya warware kasuwancin nan matukar ba a rabu ba kuna wuri daya matukar ba ku rabu ba kuna iya warware kasuwancin nan ko kuma ku tabbatar da shi amma dai idan an rabu wannan ba yiwuwa a warware shi ya tafi ya tafi kai ma ka riga ka sai da ba hirar ka mero shi ka ce kaka ga kudin ka ba da kayana ko kuma shi ya mero ya ce a kudi na nake so wannan sai dai idan ka ga dama kai mai saidawar ka bada ko kuma shi wanda ya sai in ya ga dama sai ku dawo ku sauka jirgi daya kowa ya sauka akan alala da jirgin kame da mai kayan shi ne ba ya kafa ya baka kudanka wannan kuma dukkan wani nau'i na daga kasuwa sawa'un kayan abinci ne dabbobi ne ko kuma kayan shago ne kayan ci ne yau da gobe ko kuma hili ne da makamantansu duka wannan suna ɗaukar wannan hukuncin wallahu ta'ala a'lam sai hadisi na gaba ko kuma babi na gaba mala yake cewa babu ma nahallahu anhu min al-buyu babu wanda zai mana bayani daga cikin abubuwan da ubangiji ya hana na daga kasuwanci gama gani da kai nau'ika da yawa na daga kasuwanci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana wa ansun abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana shine shari'a mu shine abinda ubangiji ya tabbatar mana da shi ya tabbatar da hannun shi idan abinda shari'a ta hana mu saya mafi yawa da kwai bai ulgara da kwai bai ulgaban da sauransu duka za mu biyu kansu mala yake cewa alhadisul hamsun ba'd almi'atayn an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama naha anil munabazati wa hiya tarhu ar-rajul sawahu bil bay'i ila ar-rajuli qabla an qabla an qabla an yuqallibahu aw yanzura ilayhi ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه wannan hadisi imam al-bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul buyu babu bai'ul munabaza babu wanda yake mana bayani akan saya ta munabaza shi shine munabaza mutun ya jeho wani abu yace a ai daga nan zuwa nan na saida maka ba tare da ya gani ba ko kuma mutum ne yana da kaya kayan a takule ya ɗauka ya ce maka wannan kayan da suka taɓa ka na sai da baka su akan kaza ba tare da kadi ba ba san mun me yake ciki ba kenan da kwai jahala a cikin shi yake cewa idan muka diba juz'i na uku shahi na 70 hadisi mai lamba ta 2147 zan mu samu hadisi haka shi ba imam muslim ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin kitabul biyu babu ibtalul bai'il mulamasati wal munabaza babu wanda yake ba mu bayani akan lalacewar ciniki wanda aka yi na munabaza ko kuma na mulamasa duka zan mu zo zan yi bayani akan haka juz'i na biyar shahi na uku hadisi mai lamba ta 1512 hadisin abi sa'id al-khudri yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naha 'anil munabaza lalle manzo Allah min tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi ya hana da ciniki na munabaza yake cewa menene ake ce ma munabaza barhur rajulu sawbahu bil bai'i ila rajuli mutum ne ya jehawa mutum ne mai kayan saidawa ya jehawa mai saya kayan saidawar ko kuma tufahin da zai saida mai qabla an yuqallibahu kamun ya jujjuya shi ya gani shin yana da kyau baya da kyau aw yanzura ilayhi ko kuma ya duba zuwa gare shi wannan ita ce ake kira da al munabaza kenan mutum ne zai zo ka zo shagon shi zaka sai abu wani da kwai yaji da kwai yaji mu dauki misalin da kwai barazana ko kuma da kwai gizina ya ce eh da kwai gizina sai ya dauko ya je hami ko ya miƙa ne ya ce in ka rike ta na sai da maka ita jika arba'in shi kuma bai tabbatar ba ya ganta tana warkiya bai tabbatar ba gizina ce ko ba gizina ba ce ba shi kuma wannan abu ana sai da shi kasar ta wani gashi nan yadi biyar ne na sai da maka jika arba'in in ka rike in ka in karke shi in dai ka dauke shi akan haka na sai da maka jika arba'in shi kuma ya sani ana sai da shi jika sattin ko ne ya hudu kudin ya bashi to wannan cinikin haramun ko kuma misalin shi ya zo shagon shi ce mai wani ina son salula mark tekno karshe ya ce to wani gata nan kurme mai kani kaka kunna ta na sida maka ita jika a jika goma shi kuma ya sani ana sida ta jika a shi ne ake kira locust ko eh ba kalanda wace ba locust locust kiran zan wani zan yi kurin zo kiran mu na baza gashi nan kurin wani amsa amma dai sharaɗin bar ruwa na gashi abu dai a kashe yake bar ruwa na ni dai na saida maka jika goma kai kuma kai ka san ainihin yadda ake saida shi a kasuwa linkin ba linkin yin kudin shi ne aka saida maka in ka tafi Allah datar da kai yana yin to falil layin in bai dace ba kanka dawo ni ma shikenan ma dole shine bai'ul bai'ul gharar da kai jahala a cikin shi kai baka san ba abin da yake kumshe ba a cikin ba kuma an saida maka a mushi kudin ka to wannan irin irin wannan cinikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana shi shi ne suke kiran shi da bai'ul hisat ko ko mutum ya je wa dutse kamar misalin ya jera kayan shi ne sai ɗauki wani dutse ya je wa ya ce wane daga nan zuwa can inda dutsen na ya ɗauki wannan nasi da maka ko kuma mutum ne yana da hili kurum ya samu wani wata igiya kurum ya je wa ya ce ko kuma dutse mu ɗauki misalin dutse ya jewa ya ce inda wannan dutse inda ya kai na sai na maka shi jika jika kaza bayan duka bai ciniki ne wanda yake yake a dunkule a cikin a cikin a cikin a cikin duhu aka yi shi da wannan shi ne wanda aka hada yake cewa kenan fassarar da malam ya ba ma bai'ul munaza munabaza shi shine mutum ya jewa wani kaya kayan saidawa kamun ya jujjuya shi ko ya diba ya mai bai mai ba ya ce idan ka rike shi na sai da makaza shi kenan wannan shi ne ake kira bai ulmuna ba za a mun kare zama ha kamar dila kaga a ciki take a kulle baka san ban mine ne a ciki ba za a ce maka rabin dilan nan daga nan zuwa can na sai da maka kuma ka san mine ne a ciki ba wannan munabaza kenan yake cewa wa naha anil mulamasa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana akan ciniki na mulamasa me ake kira bai'ul mulamasa shi yake cewa lamsur rajulu as-sawb wala yanzur ilayhi mutun ne zai rike kaya yazo shagon ga kurum ya dauka yace nasi kaza bai diba ba kurum yace nasi nasi da baka ko kuma a yi sharaɗi ya meka maka ya ce maka to wannan kayan dai kaza kaza ne ko kuma ya kawo maka abin cikin duhu ya ce wannan abin da ke shi na sai da maka a kaza kai baka san mene ne ba ce wannan shi ne ake kira mulamasa da kwai ta'arifin da imamu shafi'i ya bata yake cewa ya ce saurin matawiyun ya ce kaya ne wanda yake a dunkule a nannaɗe yake cewa wanda zai saida maka zai kawo maka shi a cikin duhu idan ya kawo maka a cikin duhu sai ya ce maka a wane na saida maka wannan kayan akan kaza da sharaɗin kakka dawa kakka diba kakka shiga ka ce a nemo wuta a leƙa kurum na saida maka akan kaza kenan a cikin duhu aka saida maka wannan dukkansu da munabaza da mulamasa dukkansu ake kiransu bai ulgara abu ne wanda yake cikin duhu baka san ba menene ba aka saida maka a kamshi kudinka to wannan ciniki irin wannan cinikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana shi kenan daga cikin abubuwan da zamu iya dauka a cikin hadisin hani akan irin wannan cinikan guda biyu da mulamasa da munabasa kenan kuma duk wanda ya yi irin wannan cinikin hakika ya aikata haramun wannan cinikin haramun ne aka yi kuma cinikin yana nan a matsayin shi na fasada kenan cinikin lalataccen ciniki ne baya yiwa ya tabbatu matukar kun sani da haramun ne ku aikata kowa zai koma ya mashi kayan shi ciniki ne wanda yake lalatacce ya ce sai dai idan ya kasance an yi shi da sharaɗi idan an yi shi da sharaɗi kayar da na yarda dama an yi bina'in sai da sayarwa akan tarazi akan yarda idan an yi sharadi wani kakkan kuɗi wannan saludar na sai da maka jika goma ka yarda eh na yarda na saya jika goma ba na buɗe ba yana kan gida notice ne to shi kenan wannan cinikin ya tabbatu halaka ne wannan cinikin amma ni akan kurum wani amsa ba ni bai ka hana shi ya buɗe wannan shi ne ake kira haram amma da in sharaɗi ne kuka ya yarda a kan sharaɗin to shi kenan ciniki ya amma dai bai yarda ba ruwa-ruwa aka mai aka aka saida mai a cikin duhu bai san babu ne ne ba to hakika wannan cinikin an yi shi haramu kuma ciniki ne wanda yake lalatacce a koda yaushe yana iya tadawa yana iya mai dawa ya rushe kuɗin shi nan karkashin haka da kwai maganganu na imamun nawayi da sai ibn abdulbar da suka yi kasancewar lokacin namu baya ba da dama ba imamun nawawi yake cewa wa'alam annal mulamasati wal munabadha wa nahwi ma mimma dussa alaihi hiya dakhilatun bin nahyi 'anil bay' al bay' al gharar yake cewa ku sani ciniki na mulamasa da munabaza da waɗansu cinikakka cinikayya makamantansu duk wanda za a yi akan me saya bai san ba menene a cikin abin da aka saida mai yake cewa dukkan su wa'annan ana kiransu da biyu'ul gharar bai'i wanda za a yi a cikin duhu wanda mutum bai san ba menene asalin abin da aka sai da mai ba yake cewa walakin ufridat bi zikri kauniha min bayyin min bai'atil jahiliya al mashhura yake cewa sai dai nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zano su ne al munabaza da mulamasa kasancewar suna cikin cinikayya wanda lokacin jahiliya ake yawaita yin su yake cewa shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zano su amma dai kalkashin haka muna iya fahimta duk wani ciniki wanda za a yi shi a cikin duhu mai saya bai sabon ne ne a ce ba to hakika wannan cinikin an hana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana shi bai tabbata ba a cikin shari'a ba kina idan an yi cinikin shi ne ake kiran shi bai'ul fasid ciniki wanda yake lalatacce kina a koda yaushe ana iya mai da gurbin ana iya komawa a saki a tada cinikin dama lalataccen ciniki ne da shi da aure wanda aka yi shi ba da alwadi ba dukansu wannan fasit wallahu alam sai hadisi na gaba alhadisu alhadi wal khamsun ba'da al-mi'atayn hadisi na 251 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجسوا ولا بيع ولا يبيع ولا يبيع حاضر لباد ولا ولا ولا تسر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وساعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثة ثلاثة
wani hadisi imam al-bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul buyu babu nahyi bil ba'i alla yahbil al-ibl juz'i na uku shahi na 71 hadisi mai lamba ta 1150 haka shi ma imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabul buyu babu tahrimu bai'ir rajul ala bai'i akhihi babu wanda yake mana bayani akan haramcin wana wana yayi ciniki akan cinikin dan uwan shi juz'i na biyar shahi na hudu juz'i na biyar shahi na hudu hadisi mai lamba ta 1515 hadisin abi huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah bai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yace nan zai zaro mana nau'ikan tinikayya guda biyar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haramta mana su yake cewa na harkon su la talaqaw rukuban kadda ku tare fataki ko ayari wanda suka kada ko kayan kasuwa za su shigo da su za su shigo da su cikin gari su kawo su kasuwa kada ku tare su misali mutum ne ya tafi bakin gari da ya tafi bakin gari yana jira 'yan ƙauye su shigo mutanen karkara su shigo da kayan abincinsu da kayan kasuwarsu idan sun shigo zai tare su wane ni gare ka kaza gare ni to shi kenan wane nawa zaka sai da mini a na saida maka kaza a a rage mana ka saida mana a yi ciniki a saida ainihin shi wancan mutumin karkaran bai san ba isilin kudin wannan al'amarin ba a cikin kasuwa ba ya zo an zalunce shi kinan saboda mai aka haramta saboda zaluncin da yake cike shi shi wancan wanda ya kawo kayan kasuwar shi ya zalunci wannan ba ƙauyen saboda shi bai san manawa ake saida shi a cikin kasuwa ba da ya zo ya tare ya saya sai koma kasuwa da shi idan ya koma kasuwa da shi shi a nawa zai sai da shi sai ya lullumka riba kenan shi zai kawo kuma al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta samu kanta a cikin matsanancin matsanancin hali na sayan wannan kayan da tsada shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a tare fatake ar-rukban shi shine dukkan raƙumma ko wani abin hawa wanda za a labta mai kayan kasuwa a ce mai i da shi gari kaza shi ne ake kira al-rukuban ayari wanda za su ɗauko kayan kasuwa su shigo da shi cikin gari su kawo shi kasuwa kenan manzan Allah sallahu alaihi wasallama ya yi hani da a tare su a sai abubuwa a hannayensu a bar su su shigo kasuwa ya rizuku Allahu ba'dahum ba'da kowanne Allah ya arzuta shi shashin su shashin tsankanin shashi idan ya shigo kasuwa ya ji ana cewa a'a wani ana kaza kaza ake saida shi ko kuma ba bai ji ba shi dai a yanda ya a yanda ya dauko shi gidan shi ne ya huto da shi daga gida wa kaza ina he na saida shi kaza din da samu riba sai kawo idan ya kawo kat sai ya hi na mutanen cikin gari wannan ragowa wurin saidawa kenan menene an samu ragowa wurin sayar da sayarwa amma dai idan ɗan gari ya tare zai kai ya bugi hancin shi wanda ya ɗauko ya saida kuma ya shigo cikin gari ya shigo da shi cikin kasuwa kuma ya bugi hancin wayanda zai saya to kasancewa wannan zalimcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan ayi tarbiye kuma wannan ko idan muka dauka shine yanzu al'adam tarbiye ba ma wai bayan gari ba har kauye ake tarar da su a tattaro a kawo cikin gari a zo a saida shi wannan abu ne wanda aka haramta ku bar kowa Allah ya arzuta shashe tsankanin sun sashi shi ma ya shigo cikin kasuwa ya samu ribar da ake samu amma dai ka tare shi a bayan gari ka rike sai dai matsala daya idan ya kasance gidanka a bayan gari ka huto ka leka ka gansu suna hucewa na saidawa ne a kasa ya wannan bakulai amma dai ka taho ka huto daga cikin gari ka tayi bakin gari ka zo ka saya duk dan ka kawo kasuwa ka saida shi shi ne aka haramta qat'an yake cewa nau'i na biyu wala ya bi a ba'adukum ala bai'i ba'adun kadda shashen ku su yi ciniki akan cinikin shashi wane ne yana sai da abin shi yana sai da kayan kasuwar shi da ya zo sun zo da shi da wanda yake ciniki wane na sai wannan abin jika biyu a'a wani bin saya ba bin sai da maka baka kara mun dala hamsin a sama a'a taimaka ana ta ciniki shi ya tsaya a jika biyu shi ya tsaya a jika da a jika biyu da hamsin yanzu sai makwabcin shi sai ya ƙi ya sai da mai a jika biyu makwabcin nashi sai ya ce a wani zo na sai da maka ɗari uku da hamsin wannan shi ne bai ba'adu kuma ala bai ba'adu shashenku ya saida ya yi ciniki a kan cinikin shashi wane yana saidawa ya turje yana neman ya samu riba kurin wane sai karya ya ce zo in saida maka wannan yana iya ɗaukan ma'anar ka zo ina cikin ciniki ina saya ba mu ida tantancewa ba ana cewa ƙara rage ƙara rage kurum sai wani sai zagayo sai na ƙara maka cika goma a sama shi ma wannan ciniki ne akan cinikin shashi kenan duka wa'annan an haramta wanda ya zo ya sa mutum gaba wani ina son abinka in dai ana ciniki ba damar wani ya shigo kai kuma kai mai saya baka da damar ka bar shi don wani mai saya ya zo ya ce maka a'a na rage kuɗi na sai da maka kai kuma ka bar shi idan kai sayan wannan hakika ka aikata haramun shi ne wala ya biya ba a zo kuma alabai ba a zai kadda shashen ku su yi ciniki a kan shashen ɗan wannan kalkashin haka zan iya fahimta duk wani ciniki duk abin da yake al'aqd duk abin da yake kwantara sawa'un khutba ce khutba ce ta arme wanda yazo ya nemi diyarka ka ka ba shi damar yazo yazo wurinta kuma ka ga wani kuma ka zo ka bashi dama wannan shi ma haramun ne haka duk wata kwantara da za a yi wane ne an ba shi kwangila a wane ya kawo ya rage daga cikin abubuwan da wannan kun riga kun ba shi kuma ku dawo ku ba ma wani shi ma wannan haramun ne duka wannan yana daukan bai bai ba'dhu kuma ala bai ba'd yake cewa nau'i na uku wala tanajus bayan haka kada ku yi at-tanajus tanajus shi shine zaru kamar misalin shi mutum ne yana kasuwa mutum ya zo ya ƙara musamman mi ake ce mai ba yauwa yauwa ya zo yana yauwa wani ya zo kamar mutum dillali wani sai ya zo a gehe idan ya zo a gehe sai ya zo ya tsaya ana ciniki yana saurara abin da kuke yi a wane na sai wannan abin jika a ba na sai da maka jika ba ƙara sai wannan abin nawa ai in dai baya bai ba jika uku ba na saida ba kai kuma kai ka san abin da ake saida shi jika biyu ake saida shi kana neman ka samu ragi akan haka kurum shi he yazo ya ce wani wannan abin naka ya taba ya taba na saye shi in an saida min jika biyu da rabi kai kuma kai ka sani a cikin kasuwa jika biyu ake saida shi wani ya zo an saida mai jika an ya ce jika biyu da rabi sai ya ce a ya za in saida maka jika biyu da rabi banda saidawa kurum sai ka yi tahiyar shi to kai kai da ka zo saya kana nema a saida maka 350 mai jika biyu da rabi ya zo a saida me jika biyu mai jika biyu da rabi ya zo a saida me ba a saida me ba ya ce yana neman jika uku akan haka to ya to zakai kai kuma kai kana sa abin takan yi shi kadai ne yake da abin to wannan shi shine ake kira at-tanajush ya zo ya yi makala ko kuma kurmu diddan su samu riba da shi da wanda yake saidawa su zalunci mai saya kinan kai kai da kake bukata bayan da ka iya yanzu tilas ka dau ka dau ka daga shi akan jika biyu da rabi ka kara min wani abu a sama a saida maka kinan an samu riba ta huta hankali akan ka to shine wannan ake kiran shi da attanaju shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana kama alhaji yace tun kudi me kan kan kan tun kudi me kantin ruwa eh eh ba san shi ba kenan wannan shine at-tanajush wani zai zo diddan kurma a sanya kaka sai abin da ba haka ba zai zo ya yi bayani ina fatan dai an gane ya zo ya zamna ya zo ana ciniki kurum kan abin da ba haka ba ya zo ya ce a wani a saida mun wannan abin a kaza ya ce a wani ya za in saida maka kaza bai zuwa in saida maka hede ka bani kaza kai kuma kai kuna cikin ciniki tare da shi kenan tilas kenan kai ka kara mai ka kara mai daga cikin kuɗi kenan duk yanda za a yi da shi wancan wanda ya zo ya taya ba a saida mai ba da shi mai saida wani dukan sun buge ka kenan kai ne ake so a zalunta shi ma irin wannan cinikayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana sai na hudu na hudu yake cewa a na biyar yake cewa wala yabi'a wala yabi'a hadirul libadin kadda mutumin gari mazaunin gari ya saida ma mutumin karkara kayan shi kenan ya kasance shi shine shi shine dillalin shi wannan yana daukan huska guda biyu takan mutumin karkara ya shigo cikin gari da ya shigo cikin kasuwa ya nemi dillali kasancewa bai san ba kudin kasuwar shi ba bai san ba kudin abin da ya kawo ya saida ba cikin kasuwa ba sai ya nemi dillali ya bashi kayan shi ya ce a wani ina so ka saida mini kayana akan kaza ko kuma wani nawa ake saida kaya kaza ya waɗi mai ya ce mai to amsa ka ka saida mini wannan idan ya kasance shi mai kayan shi ya nemi dillali ya meka me wannan halaka ne ya saida shi kuma shi ne kalkashin haka malamai suke cewa addinin nasiha addini ne nasiha ne shi ma yanda za a yi huta kada a cuce shi kenan kai ka kama ne na biyu shi shine ya kasance ya sanyo kayan shi cikin kasuwa da ya sanyo kurmihe kai kurm a matsayin kaɗan birni ka zo ka yi tsaye akan kayan ka ce kai zaka sai da kayan kamar yadda yadda dillalanmu suke a kasuwa allah allah suke mutumin karkara ya shigo su amshi kayan shi lasiya ma bangaren dabbobi su amshi kayan shi su yi tsaye a kanta shi yana so ya saida ta akan kaza su kuma su ce wannan dabba he ta yi kaza wani sa'in ribar da dillali zai ci shi mai kayan karya ce yake ci ta yake cewa to idan kuma aka yi haka shi shine bai'u hadirin libadin shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta kenan mutumin gari ya rike kayan mutumin karkara ya tsaya a tsaye ya ce shi zai saida kuma ya yi turmi ya yi tabariya shi yana so ya saida ya kwaita ya yi mu'amu ya yi ta yi harakokin shi kuma ya hada shi ne bai wa hadirin libadin mutumin gari mazaunin gari ya saida wa mutumin karkara kayan shi wannan shi ma an haramta haka kenan ku bar kowa Allah ya arzuta kowa idan shi ya nema a kama me ko kuma a haɗi mai farashi diddan a sai diddan ya saida akan daidai wannan yayi daidai wannan idan ko kuma ya bada aka saida mai wannan yayi halal amma dai idan ya kasance su suka amsa suka yi hin karhi a'a ko kuma mun tsarin mu a kasuwa duk wanda ya shigo kaya he ya biyo ta hannun mu sannan a saida shi to wannan haramun kenan dillali da kwai shi a cikin addini amma dai shi ba ya tsaya a cikin a tsaya a cikin inda shari'a ta ajiye shi kada yi zalunci duk dillalin da ya amshi kayan wani danyin karhi ko kuma a'a dan dokar kasuwar mu ya abu sa ya saida hakika ya saida haram ya aikata haram Allah da tarka yake cewa na karshe wala tasurrul ganama kada ku kulle hantsa ku kulle wurin wurin kohon da take hutar da nono ta ta ta dabba idan aka ce alganam nan tana nihin ana nihin kananan dabbobi amma dai malamai sun ta akan idan aka ce alganam yana dauka a cikin hadisin duk wata dabba wadda halaka ne a tunamanta kinan za'a idan mutum ya zo yana da dabbar shi a gida sai ya kulle hantsatta idan ya kulle sai ya barta yinin yau yinin gobe yinin jibi ko sama da haka yanda hantsatta ta zata cika da nono idan ta cika da nono sai hudda ta kasuwa shi ko mai saya daga ya gani a wannan hantsata ta cika da nono ce a ai wannan ai dabba ce ai sosai ta sha kiwo sai ya saya ai kun ga idan ka dauka wannan da kwai garar a ciki da kwai zalunci a cikin al'amarin to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana yace wala tasurrul ganam kada ku kulle hantsar dabbobi su hana hana nono ya zuba tsawon kwanaki diddan hantsa ta ciko akai kasuwa a sida yake cewa wa munibta'aha fa huwa bi khairun nazarain ba'da an yahlibaha wanda ya sayi wannan dabba to yana da zabi guda biyu bayan ya tatsi dabba ka kai ta gida da ka kai ta kurmi ka sanya yara suka tatsi dabban nan da suka tatsi dabban kana tunanin kawun washe gari nono zai ciko aka wayi gari kurum komi babu a cikin hantsa aka ƙara waye gari komi babu a cikin hantsa to kana da zabi kana da zaɓi bayan ka tatse ta ka gani babu komi yake cewa in radiyaha amsakaha in ya ga dama sai ya rike ta ce to shikenan wanda ya zalunce ne dan kanshi yake cewa in sakhidaha raddaha wa sa'an min tamare idan ya kyamace ta bata me ba dabban ba sai ya tahi ya meda wanda ya sai dabban nan ya tahi ya sai sa'i guda na dabino ya ƙara ne ya meda me dabba ya bashi kuɗin shi ƙara mai sa'i guda dalili akan ya tatsa dabba wannan ita ce shari'a wallahi idan muka diba zan mu gani babu wani adalci a duniyar nan sama da shari'a addinin musulunci ka gani yayi zalunci amma dai kasancewa kai ma ka amfani dabbar shi ka amfani da dabbar shi ka tatse ta to ka tafi ka nemo sa'i guda na dabino ka bashi shi kuma ya nemo maka kudin ka amma dai shi zalunce ka to wannan su su ne yake cewa fi lafzin a wani lafazi wa huwa bil khiyari salasan yana da zaɓin kwana guda uku kenan wanda dabbar da ya saye ta a cike hantsarta cike da nono ya tatsa ya ga kwana ɗaya babu mai babu nono kwana biyu babu nono kwana na uku babu nono to yana iya maida ta tsawon kwana uku yana da zaɓi zaɓin shi shi ne in radiyya ha amsaka in ya ga dama ya riƙe ta in kuma wa in sakhita ha radda ha in ya kyamuci dabba sai maida ta wurin wanda ya saye ta ya saye sa'i guda na tamri na dabino sa'i guda shi shine kamar tiya muddu guda hudu muddu guda hudu na dabino mutum ya saya ya ba ma wanda ya sayi da mai dabba shi kuma ya maida mai dukiyar shi wannan ita ce shari'a sai hadisi na gaba wanda ma'anar shirɗe da wannan hadisin makaranta shi sai mu tsaya ko yake cewa alhadisu sani wal khamsun ba'da al mi'atayn an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an tutalaqqa ar-rukbana wa an yabi'a hadirun libadin qala fa qultu li ibn abbas ma qawluhu hadirun libadin qala la yakunu lahu simsaran wani hadisin daga abdullahi bin umar hadisi ne imamu muslim kadai ya hutar da shi a cikin kitabul wuyu babu tahrimu bai ilhadir lil baji babu wanda yake mana bayani akan haramcin mutumin mutumin mazamnin gari ya saidawa mutumin karkara kayan kasuwancin shi juz'i na biyar shahi na biyar hadisi mai lamba ta 1521 hadisi abdullahi bin abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa manza Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yayi hani da a tare fatake kayan kasuwa wanda suka huto daga wani gari ko kuma daga karkara a tare su diddan a saya a kan kamun su isu kasuwa kamar yadda muka yi bayani a hadisi na harko yake cewa wa an yabi a hadirun libadin ko kuma mazaunin gari ya saidawa mazamunin gari ya saidawa mutumin karkara kayan shi wannan shi ma an haramta kamar yadda muka yi bayani a baya ƙala sai na ce fakultu libni abbas sai na ce da abdullahi bin abbas ma ƙaunuhu hadirun libadin mine ne faɗashin manzan allah sallallahu alaihi wasallama kasancewar kadda mutumin mazamunin gari ya saidawa mutumin karkara kayan kasuwar shi yake cewa la yakunu lahu simsara kada ya kasance mai dillali kamar yadda muka yi bayani kamar yadda kuma duk wanda yake shiga cikin kasuwannin mu lasiya ma kasuwa ta dabbobi zaka samu wannan abin shine ake yi mutun ya kawo kayan kasuwar shi dillali yayi tsaye akan haka yace shi shi zai saida shi wallahi wata rana na taba ganin wani mai kayan kasuwa yanda ya bani yanda ya bani tausayi mai dabbobi ne ya kawo dabbar shi yana nema ya amsa ya koma gida ya tayi yace wani an saida dillali ya ce ba ta sayi ba an yi an yi an yi an yi dillali ya ce ba ta sayi ba shi kuma ya kawo kayan shi kurum so yake yi kayan shi kai kaza ya sayi da ya ci riba dillali ya ce a ba ta sayi ba an yi an yi ta ce ba ta sayi ba haka su ma masu sai da gidaje mafi yawa haka suke mutum zai zo ga a farashin da mai gida ya bada a tafi an samu farashin ya ce a ai sai an ƙara kaza shi mai gida yana buƙatar kuɗin shi shi kuma wancan ya rike a yi ta yi a yi ta yi sai dai Allah kare wannan abubuwa ne wanda manza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi hani da irin wannan cinikayyar kenan karantawa da ake diddan a fahimta ne kuma a nisanci wannan al'amurraka Allah datar da mu nisanta irin wannan abubuwa Allah ya taimake mu ya taimaki abu. Allah ya ƙara mana ilimi ya ƙara mana lafiya da abin da lafiya za ta ci abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana kuma ina bara addu'a Allah ya arzuta ni da ɗa an sanya ni Muhammad Jibril a sanya cikin addu'a Allah ya kasance khadimi ne da al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya taimake mu duniya da lahira subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik اللهم آمين آمين